اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وقل قول خاتم لما سبقنا صلى الله عليه وسلم والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره كباره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهب فحب رسول الله غن وراحة وحسن عراه للمحب مصيرا تخذت وداد المصطفى ومديحه جوادي وسيفي والقنا وخفيرا ثلاث لايف ثم تلامو ثلاث غئنا الجلال وذا الجيش والزاد المبلغ للمنى وذاك لعمر الله نعم نصيرا وهو خاتم للرسل وهو إمامهم فأول تلك الرسل جاء أخيرا ثلاث لايف ثم تلامو ثلاث غئنا الجلال وهو خاتم للرسل وهو إمامهم فأول تلك الرسل جاء أخيرا وباطنهم حقا وذلك ظاهر فجاء بشيرا للجموع نذيرا ثلاث الله ثم سلامه قتلها يدي القلوب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل الحمد لله Allah subhanahu wa ta'ala dai ya ƙara dawo da mu cikin wannan waje da muke zama muke tattaunawa akan yabo da maulan mashawar islam alhaji ibrahim inyas alkarohi a singali ya yi wa sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan littafi mai albarka littafin diwani yau muna goma sha takwas ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar. Abin mamaki, ‘yan uwa yau goma sha takwas ga watan Ramadan. Wannan ya yi duk wani mai hankali, wato lura, da kuma ya koma kan ƙwayar hankalinsa ya zauna. ya kalli rayuwar nan yadda ta so a gaba take ta cibga mana kwanaki take ta cibga mana shekaru take ta cin wato kwanukanmu nan zai dinga dawowa ɗaukar zafi haske ba su a take ci mana kwanaki kullum ni abin da nake buga misali da ita kullum shine kamar ka sai katin waya ko na nawa ne ka sa a wayarka ka kira ya rage naka ko kai magana an ci kuɗinka ko kai shiru an ci kuɗinka to duk sanda kawai gari ka ganka ka balaga ka sani ko? To, kawai kamar ka kira waya ne, ko an kira ka ne, to, kawai tafiya za ta yi kwana kanka. Yau ya ishe ta ishara yau kwana goma sha takwas ana wannan azumin. Zai da muka yi wannan juma'ar, wata juma'a ta ƙara kewayewa, ba za mu ƙara yin wata juma'a cikin wata ramadana ba sai sai ne yawan rai jama'a na ganewa to saboda haka abinda muka mora na alkhairi cikin wannan watan wato kada botan ya shige ya zama mun ajiye mun kuma ƙara shiga cikin sharholiyar mu mu ci gaba da yi a zan saboda wato alfarma annabi da Allah yake kallon annabi kullum yake mana idan aka ce wani sai daga jaka ba ta fita ko ko tana fita yawa ba ta fita sosai kamar idan aka ce maka kayi a azumi guda talatin saboda falalar annabi in har Allah ya karba to kamar ka azumci wata goma ne a cikin shekara gaba ɗaya me dalili man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha idan kai kyakkyawa guda ɗaya Allah zai baka ninkin goma a maimakon wannan kyakkyawan da kai kwaya ɗaya to idan ka azumi kwaya talatin idan an ninka maka shi so goma kowane kwaya ɗaya na wata nawa ka samu kenan na wata goma kenan tunda duk kwana goma duk kwana ɗaya akwai azumin kwana goma kenan ko to kaga duk wata goma kenan kaga idan ka azumci azumin watan ramadana kamar ka azumci wata goma kenan haka ne to rago wata biyun a ina za ka same ta da ka kana neman azumi guda shida kenan sai zama ka cika shi inda duk ɗaya goma ne ana ji to shine wannan saka shawwal din kaga kai saka shawwal kaga shi kenan kamar ka cika shekara ana gane ko duk da auta imamu malik bai karfafa magana ta tashawwal din ba kuma shi ma akwai dalilin sa amma abu ne wanda ke ya inganta daga maikin Allah sallallahu alaihi wasallam ana fahimta wannan shine saboda haka mu kiyaye mu kula da kyau wannan abin yana da matukar bani tsoro yadda shekaru suke rika mu kullum da ka kwanta gari ya waye da gari ya waye dare yayi da an yi juma'a juma'a ta zo mu tsaya mai aikin kirki sosai a cikin wannan ɗan kwanukan namu da suka rage mana na cikin shekarunmu. Bismillah.
warahatun Na'am.
wa hisnun arahu lil muhibbi masira Ba sai ka ɗan koma mana sama ba? Don su gane daga yana karatun ya ɗan faro. Ba ba TV ne.
yazidu amani Yawwa.
akaftu bi babihi Ya fi daɗi.
uda aduwin iz arahu hasira Wala Shawul Islam ya ce Yazidu Amani zai man fassara wannan baitin. Amana ta da sakankancewa ta tana da uwa zama na duniya da zama na na lahira. Me yasa amana ta take da uwa? Ka san ya gaya maka ba dan annabi ba zai da- da rayuwarsa ba. Bi lahzatin. Ko? Domin ya ce rayuwa babu annabi sallallahu alaihi wasallam uhumila. Ko? to sai ce amana kaga in ka in ka samu kamar aminci eh me yasa kake rayuwa yanzu baka jin tsoron komai saboda baka san zaka mutu ba yau Allah ya dauke maka wannan abin da ka cikin ilimin ka ya bari a nan zan da Allah ya sa maka ilimin ka san zaka mutu yau nan ta ka zo ka karatu nan ba za ka ba- ba- ba- ba ka karanta ba to wannan amincin da ba za ka mutu ba yasa ka za ka iya sa kula turo ta gaba goshin nan Eh, a sa gilas ana fahimta kuwa to babu amincin ƙarshen aminci ya ce ga ta ga manzon Allah aminci ya ƙare sashen ya ce yazidu amani amana ta tana da tsuwa mus akaftu bi babihi tunda na ga na lalabci kofar annabi sallallahu alaihi wa sallama na tabbatar ko me na fi karfin abu Mhm.
ru'uda aduwin saboda haka tsawon nan ta maki iz arafa hasira wallahi ina ganin wannan tsawar kawai wani abu ne da ke bata wa kansa lokaci a ba da take ba ta da amfani wajen tsiya ce saboda me musu a kaftu ribabi tun da lalata da kofar annabi sallallahu alaihi wasallam na'am fa hal yasfiyan yuhul ladaka bil sama shine misalin manajiya na'am nubahan limaglul alkilab darira shine sai ya ce fahal yuhun yanzu shin rana ladaka bi da sama da take yawo a cikin tsakiyar sama ta kai ta komo yakiyan za ta ji tsoron nubahan haushin nan name limba galulil kilabi tsorarren kare kuma ya zama darira makahu ya ruwan tare da ta shi Ya- ya- ya ta haushin Mhm.
wa hubbu rasulillahi sai karatun ya fi hawa sai ce kaga soyayyar annabi sallallahu alaihi wa sallama gunnun wato riba ce- ah, riba ce wa rahatun kuma hutu ne wa hisnun kuma wani irin dafa'i ne ko wata katanga ce arahu lil muhibbi masira wato arahu da nake ganin wannan katangar wato masira matsera lil muhibbi ga wanda zama yana soyayya soyayya ga, ga annabi in an ce kullum mu muna taƙaita maki idan an ce maki muka ɗauka wani mutum da yake kinka ko ai dukkan mu haka muka tafi to maki faɗi gare shi da farko kai ɗan adam na gaya maka rannan ba ka da maƙiyin da yake zuciyarka domin ita ce take da sayinin a duk wani bala'i da ka ganka ciki ana fahimta kuwa kaga maƙin farko kenan maƙi na biyu in ka fit- fito daga zuciyar sai zama shiɗan kaga shine ya fi ita ta fi sharri domin in ka in dai har wato ka kulla alaƙarka da bayan Allah wayannan masu ɗariƙun za ta baka salati da zikirin Allah da istighfari to kullun zai zama zuciyar tana kulla da Allah ne ko kullun zuciyar tana kulla da manzon Allah ana fahimta to duk zuciyar da take kulla da Allah da annabi ai tafi karfin shedan shi ma dama yace zai halakar da waɗanda suke kafalallu ne banda bayan ka wanda suke ka ke su illa ibadallahi mukhlasina zai fitar da kowa ma banda su to wane ne bawan Allah wanda yake mukhlisi wanda kullun yake tsarka kowa da tufafin kudusiya na tsarkin halaran Allah a a la ilaha illallah ce ka rike kare a istighfari ne ka rike kare a a koma me dai wanda ya shafi wani nau'i na ibada zuciyarka tana kai to kullun kana tufa kana tufatantuwa ne da wa- wato tufo- tufafi na wato na- na tsarkaka daga fadar Allah. Kuna gane ni, kuna fahimta ta, shi ne amfanin yin ɗariƙa. Shi ne amfanin ɗari- ɗariƙa. Babu wani ba a cikin ɗariƙa ban da wannan. Duk wanda ka gan shi ya yi riƙo, duk wanda ka gan shi ya yi riƙo da wani wato wanda yake shehin ɗarika dukkaninsu ɗarikun ba sa cikin wancan lissafin da manzala ta sallama ya ce ba za a samu firar wato rarrabuwa kaso kaso kaso kaso guda saba'in ɗaya ne yake kan daidai su ɗarikun su ɗarikun daga sha uku ne a kaga sun haura wancan lissafin ana fahimta kuwa su ɗari uku da goma sha uku ne kuma in ka kalli ɗariƙun duka ka ka ɗauko da ɗariƙun da masu rigima da ɗariƙar kai da kake yin ɗariƙar da wanda yake cewa kada ka yi me yake hana ka yi shine yana hana ka ne ka ka istighfari yana hana ka ne ka yi wa annabi salati yana hana ka ne ka yi la ilaha illallah to wannan ka kula shi ko ko wannan nasi zai- zai kawo ka ai ba ruwanka da shi ana fahimta ta kuwa yanzu an zauna da wani abu muke yi wanda ba daidai ba ba sai mutanen gari ba gwamnati ce za su turo da kan tafiya kama ka me yasa kana zama ka ce a'udhu billahi minash minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim abin da fa zaka fara faɗa kenan wannan ka wato ka kai ta'awizi ka daki wani boss wanda duk wani annabi da kan shahararru yana gun boss don aka aiko shi sun sa shaitan an gane ka ɗauki wata sanda mai girman tsaka nana mara a'udhu billahi minash shaitanir rajim haka baka ka fara faɗa to in ka ɗauko shi kuma wanda yake yin aiki wanda ke ba na daidai ba shi kuma ya gaita shaidan to da wa gwamnati take rigima da kai ko da shi to shine kana fara faɗa sai ka fara Allah ki kirari ka karanta Fatiha jarin Allah ne sai ka fara cewa to Allah fa na tuba bayan ka jinjana maza astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ka karanta kafa 30 wane ne zai hana ka yin wannan kuma ya zama mutumin kirki waye da suka kada ka istighfari ana fahimta ta kuwa Allah na tuba Allah na tuba Allah na tuba kana ana cewa Allah har sau talatin shine ma'anar wazifa kana gama istighfari wa Allah yake so an tabbatar ko to sai ka fara yawa manzon Allah kirari kana haɗa shi da Allah Allah ina roƙonka ka yi salati akan wa akan Muhammadu sayyidina Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai ka faɗa wa wato Allah masarci Muhammadu sai ka faɗa wa wato ka gaya wa mutane aikin da manzon Allah ya yi musu me ya ce dan aikin sai ka ce alfatishi lima ugulita shine mabuɗin abin da dukkanin aka rufe da annabi ne ki masta din buɗe wannan abin alfatih lima ugulika ana gane kuwa duk a cikin wazifa fa ake yi ka san da Hausa muke karantawa yi da Larabci ake karantawa bisa ba ma a gane me yake faɗa sai ka ce wal khatib lima sabaka ciko ne shi Annabi Muhammadu na daga abin da duk suka ta gabata minan nabiyina da annabawa da mursalai ba nan ya zo ba ina wal khatib lima sabaka sannan shi Annabi Muhammadu nasir alhaƙi ne shi mai taimakon gaskiya ne da mai taimakon ta bil haƙi mana nasir alhaƙi bil haƙi sannan wani walhadi shi mai shiryarwa ne zuwa ina ila sarakatal mustaqimi zuwa hanya wadda take madaidaiciya maikin Allah ba ba shi ta jani ba ba shi Ibrahim ba Muhammadu dan Abdullahi an gane kuwa sannan sai ka ce me walhadi ko shi mai shiryarwa ne ila ka daka mustaqi mai zuwa hanya wata ta madaidaiciya sannan ga gundarin salatin wa ala alihi Allah sa salatin sa ala yin annabi Muhammadu nawa za ka yi masa Allah haƙa kadirihi wani ba da ƙadarinsa a wajenka ƙadarinsa eh to a ƙara ma da muke jari kuma lazimi mai girma kullum duk ɗan tijjaniya a cikin akawun ɗinsa sai ya faɗa wa manzan Allah ɗari biyu da sha da hamsin wannan salatin sai ya faɗa duk ɗan tijjaniya me yasa na kawo misali da da tijjaniya ita muke yi in ka ɗauki wata ɗari ma haka za a gaya ma abin da ake da falalarta da komai ana ganewa mining din da zaka yi mining mining inda zaka danna a cikin account ɗinka kullum kana cewa Allah yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati gwargwadon kadarin annabi Muhammadu da mikidarin annabi Muhammadu a wajen Allah su ɗari biyu da hamsin kuma ka san dai a farashin salati ko na ce an san farashin salati idan an yi ɗaya Allah goma ke idan an yi ɗari Allah dubu yake yi idan an yi dubu kuma kaga yi lamari ya zo ƙarshe to wannan ba su kai dubu ba cewa kai Allah ya wa annabi Muhammadu salati gurgurdan kadarin annabi Muhammadu da mikidarin annabi Muhammadu a wajen Allah sai ka sai ka karanta ɗari da safe ka karanta ɗari da yamma sannan ka zauna a cikin wazifa ka karanta hamsin wannan shine kana gama sai kuma ka zo ka fara haɗe ta Allah kana la ilaha illallah la ilaha illallah ita wannan kalmar kwaya ɗaya ga mutane sun miliyan ɗaya miliyan ɗaya ne mutane ko miliyan dubu ya zama in kai magana kowa zai ji ka shora sakan talatin su mutu in suka mutu kuma kabe ne ina da su to ƴan wuta ne ga sana sai ka zo ka wani dogon tsani ka ce kai duk kuna jina eh muna jin ka wuta da ku abin da nake so da ku yanzu zan faɗi wata kalma kai ku ku faɗa wata kalma ce ku ce la ilaha illallah su faɗa ka ce ku ce muhammadun rasulullah su faɗa sallallahu alaihi wa sallam su faɗa kowa sai faɗi ya mutu aljanna ne kwaya ɗaya an gane kalma ɗaya ce ko to ta tura kowa cikin aljanna to kai a matsayinka na wanda kake karanta wurdi na sufaye ko na shau tijjani radiyallahu ta'ala anhu kullum sai ka karanta wannan kalmar ɗari uku kullum akwai ta a cikin wato account ɗinka a ajiye sannan kuma zo a haɗa haɗa baki a karanta jauhara kafa goma sha biyu in Allah ta kafin mu gama karatun nan za mu ware wata rana a cikin karatu za mu fasara jauhara albarka mun zala sallama wannan abin da kuka na karanta muku shi ake kira ɗariƙar tijjaniya babu wani abu a cikin ɗariƙar tijjaniya ban da wannan sai dokokin da suke ciki kuma dokokin da suke ciki kore fa alfasha suke yi ba jawo alfasha suke ba wannan abin da muka karanta an yi ne an tsara wannan constitution din ne dan kai dan adam ka iya mu'amala da Allah ka samu kusanci da Allah ka samu kusanci da manzan Allah a cikin wani abin da na karanta muku duka akwai wani abu da aka karanta wanda yake nuna dan adam gaje saba Allah ne akwai babu wani zai iya cewa to ai kuna yin wani ilimi sunan ilimin tarbiyatul azkari muka tarbiyatul azkarin anan ko kamar sai ku ce a shuru haka ne ba wanda yake tarbitar azkara a koya masa cewa ka je ka ce kai Allah ne abin da ake nuna maka a cikin tarbitar azkari kadaita Allah a cikin aikinka kadaita Allah a cikin zuciyarka kadaita Allah a cikin mu'amalarka ka gane wato babu wani wanda yake da wani abu a cikin rayuwarka a zahirinta da batsaninta banda Allah Allah shine komai ka tarwata komai ka ba Allah karka je wa Allah kare wa Allah shirka da wani an gane amma saboda ne babu cikakken fandesho a gida idan an yi gina gina sai ya rushe ana fahimta ko yara kowa ya zo ya zama shehi ka zo ka ɗauki wani koren rawani ka sa a wuyanka kai ba karatu kai ba kai ba zama kai da malamai ba kai ba nuna maka suka ga yadda abin nan yake ba ka zo kana ba mutane ɗari kana halakar da yayan mutane ana ba daidai ba ne kuma wannan kira ga iyaye su sani duk sanda ka haifi ɗakar ka bar ɗanka ya abokanci wani in ba kai ba ɗanka zama abokinka ɗanka ya zama abokinka ya yi mu'amala da kai sama da kowa idan ba haka ba sai ya lalabo maka abin da sai ka garin ana fahimta kuwa amana shi Allah ya baka idan ba za ka iya tarbiyyantar da shi ba dan Allah dan annabi ka kafi shi mun fi kowa faɗa ta yi ciki a ta haihu a ta ƙara yin wani cikin an mai kaciya a gashi ta ga kuma a gane ne wani ai ɗabi'a mace amma ina yake zuwa kuma da ka tashi karatun sai ka ɗauke shi ka danƙa ma sai ka danƙawa malaman nasara ya je makarantar boko ya dawo ya je makarantar boko wasu ya iya turanci dole ya je ga ya je ga mutuncin addininsa ya je ga mutuncin malaman addininsa ya zai gane addininsa shine komai ya zai kishin addininsa kuma wannan masu bokon fa su ne kuma za a zo a ɗauko wato wakilcinku su ne ‘yan majalisa na tarayya su ne sanatoci su ne wane ne ya za a ba shi kuɗinsa ya kama awa da kama kawa ya za a zo a ce ya gyara ma kwata ya gyara maka ya za a zo a ce ya zo maka fishin sauro ya maka fishin sauro yana kallon ka kullum kamar baka ma san da kake ba da ya san addininsa kuwa da ba zai wannan abin da yake ba ku bi yan siyasa da hankali wanda da yake da alaka da addini za ku ai mai sauki ne za ku ba abin so ne amma wanda duka ke ba shi da alaka da addini ko a maganarsa sai ka jaka kamar ka faɗa min mari ana fahimta sadaka ku kula sosai ku rike yayanku kar ku haifa wa duniya yaya ku haifa wa addini yaya idan ba za ka haifa wa addini ya dan Allah ka haifa mana su sun ishe mu na duniyar yaran da bai san mutuncin ubansa ba bai san mutuncin abokin ubansa ba bai san mutuncin yamin unguwarsu ba balle sarakunan unguwar kowa zai iya buɗe baki ya zage shi yadda ransa yake so in kaga ya riga maka ya in yace kule za ka yi a wani da ya san in ya taso za ka koma gefe ya taso ana ina faɗa muku wannan to shi ne wadda duk ka ya raga maka wannan yara marasa kunyan nan ya san in ta kufi ce da shi a zare ta da bindiga na gaya muku ka ce saboda haka a rike a rike a yi a rike tijjana duk da karɓa bai je karɓa ka nemi shehi mukaddami mutumin kirki wanda aka tabbatar da sai hancinsa ka karɓi da rike tijjaniya wallahi za ta yi maka amfani duniya da lahira har ka damu da wannan maguzawan masu allanta komai ba su da alaƙa da rike tijjaniya ko ta kusa ko ta nesa ba su da katin ɗan ƙasa ba su da alaƙa da tijjaniya na da karanta muku abin da tijjaniya ta ƙunsa yanzu kuma su ka taɓa ganin wani a cikin da'irar wazifa yana yi ka taɓa gani ko ka taɓa ganin wani yana sallah ma to shi ya ka kalla ta yaushe da ko shi bara yin hukunci aha na'am
dakhiltu widada da mustafa wa madihahu na riki wato widadul mustafa soyayyar annabi sallallahu alaihi wa sallama abu zabin Allah wa madihahu da ban annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ibrahim me na rike shi jawadi in karman doki na wasaifi da kuma takobi na suka zarariya walƙana da kuma wato tsinin mashi na da wasafila kuma kwalkwalin duka maki san annabi da yaban annabi na'am wazal jaitu sannan san annabi sallallahu alaihi wasallama da yabansa shine da rajana ta ta yaki wazadul muballighu lil muna wato da guzuri na abin da ke isar min da abin da nake buri
wazaka wannan al'amrullahi ni'ima nasira madalla da matsayarta annabi sallallahu alaihi wa sallama al'amurin layi na yamma rantsuwa da rayuwar ubangiji ko da samuwar Allah Mhm.
wa huwa khatimul lirrusuli annabi sallallahu alaihi wasallam shine cikamakin annabawa wa huwa imamuhum kuma shine wato limamin su ko shugaban su ko jagoran su fa awwalu tilka ar-rusul shine farkon wanda Allah ya- ya ajiye shi a matsayin manzo jaa akhira kuma da ya ajiye shi bai turo shi ba sai da ya turo kowa ɗan saka share hanyar hanyar telebur za a kira sai ga shugaba na ƙarshe sallallahu alaihi wasallam sai ga ya bayyana Mhm.
wa ba'inuhum haqqan kuma shi ne aikin nasu na baɗinin ma shi suka zo su tallata domin kaga Allah ya gaya musu duk wanda na ba aike ya zo a janaka ka kama nasa shi ne baɗinin aikin Mhm.
zalika zahiru haka wannan magana haka take ma zahiri ai domin nasin alƙwani aya nasanta na'am fa jaa bashiran lil jumu'i nazira fada'a sai sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo halittar Allah bashiran yana mai bishara cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadar wa ku bayi wanda suka bi shi ya tanadar muku kaza a lahira akwai kaza akwai kaza akwai kaza sannan nazira ya zamo annabi shi bashiru ne shi kuma naziru ne shi mai gargadi gawa lil jumu'i ga taron mutum da aljan shi aikensa na kowa da kowa ne Mhm.
فآليت لا أنفك عن سجمره وكنت لشرب العاشقين مديرا فأسقيتهم نهلا وعلا وداده وبلهم دام الغافلين حقيرا Internet live ثم تلعبوا لا تدركنا لذك لولو سكارى بلا إثم وقول فيا لهم صفى وقتهم والملك كان كبيرا بمقعد صدق جالسين جلسهم مليك جموع المالكين قديرا Internet live ثم تلعبوا لا تدركنا لذك لولو يسيرون سيرا في المجالس فعجبا لسير جلوس يشبهون سخورا وقد رفعوا في تلك الروض معارف تراهم سكوتا والمقام مشيرا Internet live ثم تلعبوا لا تدركنا لذك لولو Na'am.
فآليت لا أنفك أنسج مرحه Uhum.
كنت لشرب العاشقين مديرا Sau da ka shi mu shi Ibrahim ya ce fa'alaitu na ya rantsuwa ni Ibrahimu. La anfaku ba zan gushe ba. Dare na da rana me ya aiki na ranyi أنسج مرحه ina mai saƙa ban annabi sallallahu alaihi wa sallam.
وكنت لشرب العاشقين Wa kuntu da wannan yabon da nake yi wa annabi ne sallallahu alaihi wa sallama sai na kasance wato mudira ina mai kewayawa da shurbil ashikina ga abin shan ma'abota soya ni nake shayar da su ba gashi ba ana ta karanta mana mana sha jiya ka sha to yanzu gashi kana sha na'am
فأسقيتهم نهلا وعلا وداده ba su to musu ni na shayar da su na alan sha na farko da kuma me wa Allah da kuma sha na biyu da wanda suke zamani ni da da, da, da su ka san duk wayannan masu masu inda ka ga wato akwai sufaye a wajen Allah ya kafa tutar sufanci to ko ka sani ko baka sani ba wata alama ce akwai soyar annaba wajen su sufaye ba su da abin da suke taka rawar gani da shi wajen bin Allah kamar soyar annabi su kwayar suka ɗauko kwayar kwayar ka san annabi sallallahu alaihi wasallam shine kwayar diamond ɗin to annabi ne to su su wannan diamond ɗin su suke nema kullum an gane zaka duk da ka gana yaban annabi sufanci ne a wajen in dai gana yaban annabi a wajen ana kaiwa ana komowa ana tai to akwai akwai sufanci a wajen an gane sadaka za ka samu duk waɗanda su- suke tsan agun sai ka same su da wannan tutar ta annabin me yasa za ga duk wannan wato yau annabi iyaka din da wasu mutane suke yi abin ya ki samun karɓuwa a Kano tuta ce tun da aka ɗauko ta har da ba ba a sauke ta ba in wani ya ya karɓa wa'adinsa na na numfashi ya ƙare wani ya tafa in wani ya karɓa wani ya tafa in wani ya karɓa wa- wani ya tafa haka ne to shi yasa kullum za ga Kano a cikin wannan alkhairin na san annabi ake idan ka kalle da mutanen Kano suke da da alaka da annabi idan a wancan layin ke sai ka to wai sai ka sai ka musu inkari sai me yasa kullum muka rafa annabi wato wasu suna faɗa yi shi mutumin Kano ganin ke kamar wani baya san annabi sai shi haka ne ko ko ba haka bane to ai hakan ne kuma da a ce kana cikin ciwon san ba za ka ga wani ya zarfafa ba kai ma laliba za ka yi ya kai samu kai ma sai ka bi ka samu an gane to shi ne ka ce me
فأسقيتهم نهلا وداده وبلها مدام الغافلين حقيا yace ni na shayar da su sha na farko kuma na shayar da su sha na biyu an gane نعم.
me na shayar da su وداده widadahu soyar annabi sallallahu alaihi wa sallama mhm وبلها مدام الغافلين yace wa wa balha amma ka jefar da mudamala gafilina wato abin shan nan na wanda su- da suke gafalallu kuma haƙira wanda yake wulakantacce kaga ita soyayya kan sha maye ake yi ko ai akwai mayan masoya ko kusan ana yi wani ne kusan ana mayan masoya ba a to kai shi kuma kana kallo na ai akwai mayan masoya to it- akwai kuma wani abin da ake sha a yi maye bayan wannan me yake sha a yi maye kuma giya to jefar da giya shine wa balha mudamala gashi ina kira ka jefar da abin shan nan na wanda suke gafalallu kuma abin shan nan su ya zama wulakantacce Ahem, to shine ai Ahem.
كارا بلا اسم وقول wato su kara su wayanta masu shan masu zana shayar da su san san annabi suna yin maye a cikin manzon Allah Ahem.
بلا اسم ba da sunan sun sha giya ba وقول ko kuma abin da dai zai gafalantar da su
فيا لهم ya ce kai mamakin mamakin wa'annan mutane masoya annabin nan Mhm.
صفا وقتهم lokacin su a wajen Allah ya tsarkaka والملك كان mulkin su كبيرا kuma a wajen Allah ya zama mai girma Mhm.
بمقعد صدق جالسين جليسهم wato jalisi da suna masu zama bai makari sirkin a mazauni wanda yake na gaskiya
جليسهم abu me yasa ya zama mazauni na gaskiya jalisuhum abokin zaman abu abokin zaman nasu مليك جموع المالكين wato sarki ne wanda yake mamallakin dukkanin taro mamallakin masu mallakar komai waye wannan Allah kenan mana kadira kuma shine mai mai iko akan komai ina can inda Allah yake yake ce maka fi maqada sirikin inda malikin muqtadir waye abokin zaman arrahman Allah alquran fi maqada sirikin inda malikin muqtadir arrahman Allah ne abokin zaman mhm
يسيرون سيرا في المجالس suna yin wata irin tafiya a cikin ruhinsu a cikin wato a cikin tarikin hijabin Allah a cikin tarikin soyayyar annabi da kusanci da annabi ya siruna sairan tafiya mai wata iri gun amma falma jarisa ga sa zaune
فعجبا kar ka dauka gaba garin zaka fi shara a guje a ma'amala ce tsakanin zuciya da da ruhi sai da ce fa ajabar mamaki
لسير جلوس da wannan da wannan tafiya wadda ake ta a zaune
يشبهون saboda صخورا zaman su suna kama da fa wato saboda zaman su kullun a zaune suke suna kama da wato kafaffan dutse amma ruhin su yana cillawa cikin gudu Ni- ni da sanda na karanta wannan baitin shara da me nake kawa shi nake kawa in ka dan ganshi a zaune gashi a zaune ka je ka dawo yana zaune ka je ka dawo yana zaune amma yana yana ɗauke wa halitta bala'i sannan yana da wata irin mu'amala ta annabi sai ka kusance shi zaka gane abin sai ka kusance shi tukunna zaka gane cewa akwai mazaje ai duk waɗannan wanda suke suna ta wannan tsallan soyayya ba su zauna ba su zauna da- da mazaje ba ne ai albarkar su ake nema ba zagin su ake ba albarkar su ake nema ba zagin su ake ba shekarar da ta wuce na ba ku labarin Hafsa ko wata yarinya ce ta ta- ta zo daga Kaduna na sai ta zo ta gashe ni sai ta ce tana so ta a na ce zan je na gaida shi ta ce tana so ta je ita ma ta ta gaishe shi amma ranar za za ta tafi Kaduna idan na je na kai na je na gaida shi a lokacin kullum sai na je na gaida shi to saboda haka sai ta ce in na aji in na muka je sai kai ta tasha sai sa ta a mota sai ta tafi Kaduna ba maki ba tana tare da tana tare da mu a yanzu nan tana kallo na sau da ka sai muka je to an mata a scanning an ce akwai appendix a cikin a cikin a cikin cikinta in ta koma ko da sati ɗaya ko da sati biyu za a yi mata aiki sau da ka da muka je muka gasa da shi ita gera shi sai nake cewa shi wannan ƙanwata ce a Kaduna take kuma in ta koma shi a yi mata addu'a za a yi mata aiki dan aikin lafiya kare lafiya to zai dan aiki sai a yi appendix ne a cikinta a ce appendix ya ce mai appendix a ce wani ciwo ne da tsakuwa take suke taruwa a ciki ya ce waya gaya musu su masu appendix ɗin ba waya gaya musu sai a shi auna suka ya ce ƙarya suke yi ba komai a cikinta ba komai sai alif sai ya yi alayi ya ce kasu yanka ki ba komai shafa nan haka sai ba kawai ta da wata ta nan kuma kuma ta daina ciwon wannan ciwon amma da shi bara ne na ga muku na ka muku malam malama malam ruwan da kwanin shi ne mai ba gani duk yawo an yi yawo ko ina an rasa idansa ko ina ko ya ce sai dai kai hakuri na kamu kushi na yi mun yi wazifa da da shi nan shi ya ce lafiya ka karo za ka warke kana gani sai kana gani za ka warke sai a razumi yana nan yanzu yana gani ko zai ji wurin rasa tafsiri na za shi yanzu yana zaune a cikin zawiya sai ga wani haske haka dan kaɗan ya fara shi ya ga yana buɗewa yana buɗewa wallahi ya dawo garau yana nan akwai wanda za ta haihu mata awal badamasi ce awal badamasi matar sa ce aka scanning din aka ce an yi scanning din yayan dan ko yana kallon ina ne aka shi scanning din ba na dai baya daidai shi ce yanzu ya ake so yi a musu scanning din ba aka ce so shi so ake ya dawo ya ce kaban yaya a ce nan ake da yana sai aka ce na dawo da shi almajirin shi obirayin ne aka juya abin ya ce na dawo da shi kuma ta da yin ta dawo din in muka daga gama wannan da muka gani a gaban shi mu mu ba ba la ba mene ya bai kasha mu ganau ne ciyau ne ganau ciyau sai mu kwana na baku wannan labarin wanda an yi kuma don jama suna nan fa ana ce ka ganta da wannan yau ita ce wannan ke yaya ba da labari ana shirkin banza a ba Allah a so manzon Allah bayan Allah gaske ne na'am to su ne wannan da su ake magana anan mhm
وقد رتأوا في تلك روضة معارف ita kika sun kiyo a cikin dausayi na sanin Allah
تراهم سكوتا zaka same su shiru wal maqamu mushira kagansa zan shiru amma wani mukamin mushira mukamin su shi kenan maka suwayi mukamin su zai kenan maka wannan ba irin wannan ba idina bane wallahi Mhm.
كلام قديم لا يمل سماعه يكون على الجمع القديم خمورا قديمك هذا أكفي كل برهة وأحيي به طول الزمان قبورا كلمة الله ثم سلامه ذات غدنا نزل الوجود قديمك ملكه الملوك وأمرها قديمك مخدوم الملوك أميرا مطاعا أمينا في العوالم كلها فيرشدهم نحو الإله بصيرا كلمة الله ثم سلامه ذات غدنا نزل الوجود رجائي وظني في الحبيب وحبه كبير علقاه كبير كبيرا بجاه عظيم الجاه أحمد سيدي ومن هاجره أو من رآه نصيرا كلمة الله ثم سلامه ذات غدنا ina da yi wani huzi بجاه عظيم لتاه أحمد سيدي ومن هاجروا أو من رآه نصيرا عليه صلاة إذ يفض ختامها تفوه لمن قد كان منك عشيرا سيدات الله ثم تعموا ذات غلقنا إلى ذكر الوزين na'am
كلام قديم لا يمل سماعه su wayannan mutanen wannan bayan Allah ya ce wato suna wato kalamun kadimun suna tattauna wato wani zance ne wanda yake da daidai ɗanɗan zan- zan- zance a nan suke kiwonsu an gane wanda ne لا يمل سماعه da kunnen ka zai ji kunnen ka ba zai kosa da jin wannan zancen da suke tattaunawa
يكون على الجمع القديم yahudu خبرا sun kasance wato alal jam'il qadimi a bisa wato da dan taro khumura wato suna yi maye mhm
قديمك هذا أسقه كل برهة kadimuka wannan hadiminka ya rasulullahi haza ibrahim kenan askihi ka shayar da shi daga wato baiwarka da falalarka ba rana ɗaya ba kullu barhatin kowane lokaci mhm أحيي به طول الزمان قبورا kaga abin da su auliya suke nema kullum Allah ka raya wa ahayi bihi Allah ka raya da shi kubura kabarurrukan bayan Allah dura zamani tsawon zamani ya zama saboda albarkacin ka Allah shi Ibrahimu ka raya kabarurruka na bayan Allah da shi wani kabari kenan yanzu wani sai danna sai wani gun ya ta kaji bari shi zara ya kabari zuciyar ka yake nufi sai kabarin da ya kyauta Allah ya- Allah ya raya zukata da shi. Allah ya tanna yi wani kaji ko? Wa ya ce Allah ya raya kamar rarraka da shi to shi ba Allah ya raya zuciya da shi. Yanzu nan zuciyar mu ta rayu? Ko ta mutu ne? To haka yake nufi. Kuma da wa ta rayu? Da Ibrahimun dai. Tunda shi ke gaya mana abubuwan annabin. To kaji.
خديمك ملكه الملوك وأمرها Mhm. kadimuka hadiminka ya rasulullahi mallikul muluka ka mallaka masa sarakuna dukan su zama hadimansa an yi ko bai ba ta shi hadimin annabin ne kenan wa amraha da mal da lamarin rasan su wani ba lokaci ko Shehu Shehu Ibrahim ne ya turo yana kiran Shehu yana kiran Shehu Gibrima a nan Kano Shehu Ibrahim ya turo yana kiran Shehu Gib- Gibrima yana gidan sarki. Akwai wani malamin wajen na lalloci. Shi hadimin Shehu Gibrima ne. Duk inda Shehu Gibrima yana nan yake to ta- ga malam Mu- Muhammadu na lalloci suna suna tattare. To yana tare suna yana gabgaban Shehu Gibrima. Shehu Ibrahim ya turo ya ce a kira Shehu Gibrima a gidan sarki. Ya suka tafi gidan sarki. suka je suka shiga inda inda a da sunansa inda sarki yake a- inda shubaran yake suka shiga suka samu shubaran aka shingide da bukari a hannunsa yana duba ga sarkin kano sunusi yana da shubaran fifita an gane ga sarki yana shubaran fifita amma ba gane ba fa sarki sunusi ka san ka san sarautarsa eh sunusa na ɗaya ba sunusa na biyu ba sunusa wancan shi wancan kakan wannan na yan- na na biyun an gane ya taɓa sa saboda sarautarsa ya taɓa sa takalmi da ya sa takalmi da kunama a ciki ya bai zaman fada har aka ga shi bai gaya fada akwai kurkuna ma ciki ba saboda kar a gaya wani ya kare ni ya taba zai zai zai shiga mota kafin ya dauke hannunsa aka matsa hannunsa a jikin mota har aka je bai faɗa ya ce a tsaya ba shi ne ke shubara fifita Eh, ka ɗauka abin wasa ne Kwame Nkurma Kwame Nkurma shugaban ƙasar Ghana an ce a kansa aka yi wannan baitin shugaban ya sauka a cikin jirgi Kwame Nkurma zai buɗe shugaban mota ya haka ya tsara shugaban Kwame Nkurma ba ya ce yana ga wa shugaban wannan shine minista na na kaza wannan shine minista na na kaza wannan shine minista na na kaza da ya aka zo kan almajiran shubaran riyawa kasar sai kalli shubaran sai kalli sai ce kadimuka mallak kullu muluka wa amra'a kadimuka ba kadimul muluki amira akan sai wannan baitin aiki yace hadimin ka ya rasulullahi ka mallaka masa sarakunan kasar da lamarin su gaba gaba daya yace hadimin ka ya rasulullahi ya zama sarakunan kasar su masa hidima to kai hadimin annabi ne kai ma ka faɗa annabi ya yi maka magani in kai sa shi buran ne kai ma ka tiya rasulullahi dan Allah tunubu gobe turo yana kashe ni kace muda'an aminin fil kuma ya zama muda'an kaji fa ai ai san Allah ne shi fa yalwar annabi ya sani sai da ka ba abinda ba baya a roƙon Allah ya ce mutsa'an ya zama ina abin bi
aminan kuma in zama amintacce fil awalimi kulliha a cikin dukkanin duniya gaba ɗanta kowa ya zama kawai ya bi ni mai lati mun ne kuma sun bi ni fa yurtiduhum nahwal ilahi duk kuma in suka bi ni san shirye da da su zuwa jihar ta Allah domin kai ne basira kai ne mai gani ni makaho ne
raja'i wa zanni fil habibi wa hibbihi raja'i abinda nake kauna wazanni da abinda nake zato fil habibi ko nake buri fil habibi a cikin masoyina wa da hibbihi kuma masoyin masoyin nawa
kabirun kai wannan abin bai girma ne Aha.
laqahu to ina hada Allah
Mm. kabira mai girma na'am ina hada Allah da mai girma na'am Aha.
kabira ya kabira ya mai girma Eh, abinda nake so a wajen Allah menene abinda nake so a wajen Allah abin yana da girma raja'i aunata wazanni da abinda nake nema fil habibi a wajen masoyina annabi Muhammad kenan wa hibbihi da masoyin masoyina waya masoyin masoyin annabi Muhammadu Allah kenan an gane to wannan abin kabiru babba ne wala qahu kabira ina hada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da Allah mai girma ya kabira annabi Muhammad kai ma mai girma ne to kaji
jahi azimi jahi Allah ka yi min wannan saboda albarkacin wato alfarmar mai girma dai
ahmada shi ne annabi Ahmadu sayyidi shugabana
wa man hajaru da wanda suka hijira suka bi shi ma- ma- Madina aw man ra'a wajiru na kira aw man ra'ahu na kira ko kuma wanda suka ganshi suka- suka taimake shi ya sunan su ansar wana
alaihi salatun salati ya tabbata ga annabi Muhammadu iz sallallahu alaihi wa sallama iz yufaddu yayin da ake khitabuha bude yimkin salatin sannan ake bude salatin to ya tabbata ga annabi Muhammadu
tafuhu liman qad kana minka asira wato wannan salatin kaga can ya ce ya haɗa muhajirai ya haɗa ansarku yanzu ba ya rage ala yi mana to wannan salatin ta buye tashin kanshi liman kada kana ashiran minka da wanda yake wanda suke su dangi ne a wajenka ala yi kenan to kaji ga malabar sai a kai masallaci ka yayi mana zuwa